الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na hadul masa'i littafin koyon ibada wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yinin litinin da ran talata yau da muna yi litinin wanda ya daidai da 27 ga watan ukun musulunci watan rabiul awwal yau hijira da shekara 1446 talatin daidai ga watan tara na shekarar meladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malaina mana magana kan mustahabban sallah fara'idus salati mustahabbai na sallah mun karanta guda ɗaiɗaiɗai har guda bakwai yau za mu tashi a nambar mustahabbi na takwas kuma shafin littafi na tamanin da ɗaya farkon feji na tamanin da ɗaya wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da bakwai a cikin wannan littafi insha Allah mala yake cewa aiwa min mustahabbatis sala daga cikin mustahabban sallah shine wa du'a ba'da tashahhudu sani yin addu'a bayan kammala tahiyya na biyu ana ganewa akwai addu'a muqayyada sannan kuma akwai dama ta cewa an baka dama kai addu'a mutlaqa addu'a muƙayyada akwai kamar guda biyu haka bayan ka kammala tahiya daga ɗaya daga cikin sigoginta akalla su kai guda bakwai sannan za ka yi salatul ibrahimiyya wannan sanannen abu ne sannan bayan wannan mazala ce ku nemi tsari game da abubuwa guda ku shi ne ma'anar allahumma inni a bika min azabi jahannam wa min azabi da kaba ومن فتن المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال manzo Allah ya ce duk lokacin da kuka yi tahiyanka sai kafin sallama ku roki Allah ya tsare ku daga sharrin waɗannan abubuwa guda ana fahimta kun ga wannan addu'a ce muqayyada tunda manzo Allah ce ga iya abin da zaku daga nan akwai wani lokacin da sai na Abubakar radiyallahu anhu yace ya rasulullah ka koya mini addu'a wanda zai zake roƙon Allah da wannan addu'ar amma a cikin sallah adabu biha fi salati manzon Allah koya mun addu'ar da zake roƙon Allah da ita amma a cikin me a cikin sallah sai ma'aikin Allah ya koya wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kuma wannan addu'a guda biyu dukka addu'a ne amma wannan addu'a ce wanda manzo Allah ya koyar da baki sallallahu alaihi wasallam kuma dukka malamai sun ce ana yin ta ne anan tahiyya kafin ka ce assalamu alaikum waɗancan abubuwa guda hudu da aka ce a nemi tsarin Allah da su to duk wanda Allah ya kubutar da shi sharrin su to ya kubuta duniya da lahira ya samu nasara a duniyarsa da lahirarsa kuma duk mutumin da bai kubuta daga shirinsu ba to babu shakka ya haɗu tashi hankalin duniya da lahira na farko dai azabu jahannam ka roƙi Allah ya tsare ka daga azabar ta jahannam ana ganewa inna azabaha kana garama ka roƙi Allah game da wutar jahannama a bar ne matsari ce akwai sahabi Nu'man bin Bashir Allah ya kare dadi yace wata rana manzo Allah ya fito daga sallar asuba gari ya dan yi sha haka rana ta fito yace da ya tsaya a kofar masallaci yana ta faɗin Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar wannan wannan sabon yace sai da rana ta yi zawali manzo Allah iya sai iya wannan addu'a ya Allah ka tsirantar da ni daga wuta ya Allah ya nisanta daga wuta sai da ya shafi awa ta awanni iya wani kaga mu ne min babi aula akan mu tsaya ka'in da na'in dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da azabar wuta ya raba mu da dukkan wata hanyar da za ta iya kai mu zuwa ga wuta wannan wajibi ne akan kowane musulmi to ma'aikin Allah sai ce mu dinga yin wannan mu roƙi Allah tsari game da wuta an gane ko mu roƙi Allah tsari game da wuta sannan abu na biyu azabar kabar mu roƙi Allah tsari game da azabar kabari kabari duk mai hankali ya kamata ya ji tsoron kabari ana bayyanta in dai kana da hankali ko baka da ilimi to ya kamata a ce ka tsoraci abin da zai barwa kabari matukar kuma abin nan ya zama tofishin Allah ne ya sababa shi dukkan muna muna zuwa ana bi neman mata da mu kun ga yadda aka tsara kabari a tona rami a tona wani cikin wani sannan iyaka da za a kwantar da kai ko juyi ba za ka yi ba a yadda aka sa kaɗin nan to ko da shekara biyu ne za ka yaka zaka ba juyi babu domin matsin da gungi ke shi sannan a zo a gicciya mai itatuwa da tukwale a zo a sa ƙasa a rufe manzan Allah ya ce kuma waɗanda suka kai ka suka binne ka to idan sun tashi za su dawo gida to har ƙaran tawakun takalma su kana jirin kuna domin za a dawo ma da numfashinka a zaunar da kai ma sannan kuma a ma tambayoyi ya sa dama ce idan kun binne mamaci fas'alun lahalahu tasbita fa innahu al'ana yus'al manzo Allah ya ce in kun binne mamacin ku roƙa masa Allah ya samu furucin sa ya tabbatu domin yanzu na za a tambaye shi al'ana yus'al yanzu na za a bar masa tambayoyi tambayoyin ma domin rahamar Allah da kaunar da manzan Allah yake mana sai dai faɗa mana tambayoyi ya ce in an binne ka za a ce ma man rabbuka wa ma dinuka wa ma ta kulu fi za ka rajulun da zai bo'i su fikun za a ma tambayoyi guda uku na kuma an sa all question ne ba option duka za ka amsa ubangijinka addininka manzan ka sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wannan shine manzala ke neman tsarin Allah game da azabar kabari sannan fitnatul mahaya wal mamat fitina ta rayuwa da mutuwa da Allah ɗaliban ilimi ku duba littafin Malam Muhammad bin Salih Usaimin wannan sifatu salata nasa da yazo kan wannan gabar fitnatul mahaya wal mamat ya tsawaita bayani ya ce akwai fitina da take samun musulmi a rayuwa akwai fitina da zai same ka lokacin mutuwa har ya kawo wani misali yake cewa da yawa wa'ansu sun zo mutuwa sai shaidan ya rikida ya dawo ya zo musu da siffar mahaifi ko wani malaminsu wanda dama ta nisa daga wasu mutu da can shaidan sai zo da siffar babanka ko malamin ke tsaye a gaban ka dab da mutuwanka ya ce yawa ne ya kira ka ka amsa da kamata babanka ko da malamin ke ce ni ne wa ne inda za ka je yanzu da mu mun je ba mun gano kasan na mutu shekara da shekaru to duk abin nan da yake faɗa wani musulunci wani manzan Allah wani ƙurani duk ba daidai ba ne ina ba ka shawara kafin ran ka yi fita ka koma wani addini ka bar wani addini wallahi ba da yake shi dan iya zuwa dan adam a irin wannan sufu a dad minute na mutuwa kuma idan ka amsa masa ka mutu ba musulmi ba wanda ya sani ba wanda ya sani yasa fitin mahaya wal mati abin neman tsari an gane ko sannan fitin masihar dajjal dujjal zai zo a ƙarshen duniya kamar yadda hadisi ke tabbatar duk wanda bi shi a kuma iya da kayan kiɗa iya da abubuwan ban mamaki wanda zai ja mutane da yawa duk wanda ya bi shi a halaka ima zai zo kafin duniya ce shi ya sa maza da ce ko roƙi Allah tsari da waɗannan abubuwa guda to sai malamai suka ce a ƙarshen tahiyya kafin salama ake wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr wa kum min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati sharri masih ad-dajjal kullun in kai tahiyya kafin assalamu alaikum ka dinga mai mita wannan sannan waccan addu'a da sai na Abubakar radiyallahu anhu da manzo Allah ya koya mana cewa kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala ya gafiru dhunuba illa ant ba mai gafarta zunubi sai kai ya Allah faghfirli Allah ka mai gafara maghfiratan min indik wata irin gafara daga gare ka warhamni ya Allah ka ji kana innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai yawan gafara ne mai jinkai to waɗannan sune du'a al-ma'thura ko kuma du'a muqayyada wanda an kayyade su da wannan lafuzan ma'aiki ce ku yi wannan ƙarshen ta yaka masallam sannan akwai addu'a mutlaka buɗaɗɗiya wanda bayan ka gama wannan da sauran lokaci za ka dinga roƙon Allah abin da kake da buƙatarsa wani buƙatarsa gida wani admission wani neman aiki wani jari wani ƙarin aure ko matasa wani aure wani ƙarin aure ko ba haka bane wani siyasa wani takara wani waye to koma ba a rufe ma ba in ka gama wannan kana da ikon ka roƙi Allah duk abin da kake so alkhairiyya duniya wal akhirah to wannan shine addu'a ba'da tashahhud salih a bayyana addu'a da ake bayan tahiyya na biyu kafin sallah assalamu alaikum ai an yash an an yati shahada fi jinsil ula mali ce shi masallaci zai tahiyya a zama na farko bayan ya raka biyu ila akirat tashahhudai har zuwa ƙarshen tahiyya na biyu din li'annahu waridun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma allamahu as-sahaba domin wannan sanannen abu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake koyar da sahabbai li hadis bin mas'ud radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi kare shi a altafat ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya waigo in iltafat ilaina manzon Allah ya juya fesa din a gane ko fa kare shi iza salla ahadukum idan ɗayanku zai yi sallah fali ya kul sai ya ce attahiyatu lillah attahiyatu lillah sai karanta tahiyya da wannan lafar da yawan mu attahiyatu muke cewa za ka samu masallata ɗari wasu ma da malamai a ciki amma attahiyatu wannan ba haka lafazin ya zo a rubuce ba ilmanci attahiyatu a gane ko attahiyatu ma'ana jam'u tahiyya jami'i ne na gaisuwa zuwa ga Allah gaisuwa da kyawun lafuza zuwa ga Allah ila inda ila abduhu wa rasuluhu har zuwa gunda zaka ce assalamu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihun assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asai kaje gunda aka ce abduhu wa rasuluhu bawon Allah ko manzon Allah ana ganewa sai ce summa li yazida min du'a sannan an baka dama ka ƙara daga addu'a ma a'jabahu ilaihi abin da yake baka sha'awa ko kake da bukatar sa abun Allah sai da'u sai kai addu'a da duk abin da kake so na alkhairin duniya da lahira sai ka roki Allah bayan gama tahiyya da salatul ibrahimiyya kafin cewa assalamu alaikum wa lafzul bukhari wannan lafazin hadisin iya cikin hadisin imam al-bukhari walima akhrajahu muslim da abinda kuma imam muslim ya fito da shi wa abu daud da imam abu daud wa tirmidhi da imam tirmidhi wa an-nasa'i da imam an-nasa'i an Ali karrama Allah wajaha daga sai na Ali wa Allah ya kare da shi kare ke cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza kama ila sala idan ya tahi zai yi sallah yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa taslim karshen abin da ke fada bayan kammala tahiyya da addu'o'i kafin yayi sallama abin da yake rufewa da hisa ne ce assalamu alaikum shine Allahumma ghafirli ya Allah kai mun gafar ma qaddamtu abin da na riga na gabatar ya Allah wa ma akhartu ya Allah ka min gafara cikin abin da na jirkinta ya Allah ana ganewa wa ma asrartu ya Allah ka min gafara cikin abin da na boye ya Allah abin da ya buye gare ni ko na boye wajen laifi ya Allah ka min gafara wa ma a'lantu ya Allah abin da na bayyana na laifuka na shi ma ya Allah ka min gafara wa ma asraftu da abin da na wuce gona da irhi ne israfi da abinda na san ba daidai ba ne na san laifi ne na yi a gane ko ina israfi kuli ya ibadiyar da zina asrafu ala an fusihim la taqna min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim israfi shine mutun ya yi yayi ne to ya Allah abinda muka gamsu mun yadda mun saba maka ya Allah shi ma muna so ga kayi mun shi Allah wa ma anta alau bihi da Allah abin da ka fi mu sanin laifi ne muka yi ya Allah shi ba muna roƙon ka yafi ba antal muqaddam ya Allah kai ne magabaci akan kowa wa antal muakkir ya Allah kowa zai kare ya barka ko akwai mai musu eh kun bi kenan ni da ba tare na bi dama yau antal muqaddam wa antal muakkir Allah kai ne ka gabaci kowa sannan kuma kai ne kowa zai kare ya barka wani iya cikin kyarin da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa ant Allah ba abin bauta da cancanta su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi tahiyyar karshe yayi salati yayi addu'a wacce ta neman tsari daga wancan abubuwa to iya karanta wannan kafin ya ce assalamu alaikum ya kamata a haddace ta ko Allahumma ghafirli dukkan wata matsala ya yawa in dai sunanta matsala a duniya da lahira to zunubi ne ke sababa ta kuna bayyanta yasa istighfari da neman gafara Allah shine waraka daga dukkanin matsala in dai matsala ce a duniya ko a lahira to sababinta zunubi ne idan Allah ya jarrabe kamar annabawa da yake su ne mafiya yan jarrabawa to waɗannan Allah ya jarrabe su domin ya ɗaga martaba su a gunsa bayan Allah da ba sa zunubai sai dai ƙanana ƙanana da sun yi su nemi gafaran Allah to su ma in Allah ya jarrabe su ta jarrabawan to irin waɗannan Allah iya musu domin ya ɗaukaka darajar su amma jarrabawa ta gama garin mutane sababinta zunubi ne kuma jarabawar da mutum zai tsinci kansa a gidan wutar jahannama ita ma zunubi ne amma janna yasa ashe akwai hikima wajen ka yawaita istighfar ko ka dinga neman gafara ga Allah wannan ita ce hikima kun ga duk wannan bala'i da yake cikin na tsadan nan da kidnapping da bandits da wata tsiya wallahi tallahi zunubi ne saboda su zunubi ne wallahi wama asabakum min musibatin fabima kasaba da aydiku sai Allah ya ce waya ku hankali duk abinda kuka gani na jarrabawa da tashin hankali da bala'i to Allah ya ce hannunku ne sababan zulubi ku ne sannan kuma waya abu an kathir ina muku abuwa makan abu da yawa ba na gama kunci abu da yawa inji Allah iya mana abuwa baya kama kunci an bayyana wannan saboda ka idan kana so ka kubuta ko ka samu dama-dama cikin bala'i to ka dinga yi wata istighfar ya sa manzon Allah ke cewa madalla da mutumin da in an je lahira za a dauko takardun sa ga istighfar yayi yawa ce madalla da wannan mutum ana fahimta wannan saboda ka manzon Allah da ya ce Allahumma ghafirli ashe akwai suru a karkashin wannan addu'a in Allah ya ma gafara shi kenan magana ta kuma idan ka ce astaghfirullah kamar abu biyu kake nema abun Allah na farko kana neman Allah ya suturta ma laifinka mala'ika maka da gire shine ma'anar astaghfirullah ya Allah suturta ni rufa mun asiri ya Allah na ma laifi amma kai zaka koyi laifin ka kowa yake sannan kuma kana roƙon sa Allah kuma kada ka kama ni da wannan laifi duk lokacin da kace astaghfirullah to da wannan ma'ana kake fara wannan ya Allah koyi mun laifin kuka na ya Allah kar ma ka bar mala'iku su gani ballanta na su rubuta ya Allah kuma kar ka kama ni da laifi shine fasara astaghfirullah da Allah duk wanda Allah yawa wannan bi bi bi bi samu alkai ba duk abin da gani a duniya a kaiwa ne prison a kaiwa ne can a wulakanta wancan a daure wancan a harbe wancan duk laifi ne ai laifi ne in ka je gidan prison din da ce akwai masu tsautsayi haka da jarrabawa da kaddara to amma kashi 80 zuwa 85 duk laifi ne kinsu ana samun masu jarrabawa amma ka dade ana fahimtar wannan yasa duk mutumin da ya fi ka istighfari to ya fi ka zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya da rayuwa bisa kada ku sake da yawaita istighfari a yawa musamman a gurabin da ma'aikin Allah ya ce a yi wa Allah istighfari nan ka ce Allahumma ghafirli ya Allah yi mun gafara ana ganewa sannan kuma ka ce ma qaddamtu Allah gafarar ka min duk abin da na gabatar ya Allah tun daga balaga har zuwa yanzu nan ne ma qaddamtu Allah duk abin da na gabatar a baya daga lokacin da aka fara rubuta mu zulubi to ya Allah ina roƙonka ka yabe musu kuma wannan ba wani aiki bane kuma Allah Allah shine kadai ya isa ya gafarta zulubi ana gani ba Allah shine kadai ya isa ya gafarta zulubi in ba Allah ba ba mai gafarta zulubi zulubi Allah ne kadai ya isa ya share shi ana fahimta ya saka ce Allahn kai nake so ka mun gafara abinda na gabatar a rayuwana sannan kuma wa ma'akartu ya Allah jinkirin da zan yi kafin na mutu shi ma ina saba ma ya Allah ina neman gafar su ya wa ma'asarartu da abinda na boye wa ma'alantu da abinda na bayyana wa ma'asarartu da abinda na yi wuce gona da iri wa ma'anta ala ube da Allah da abinda kai ne kadai ka kusa da shi ne shi to duk wannan ka roƙi Allah antal muqaddam sai kake kirar Allah Allah kai ne magabaci akan kowa wa antal muakhir ya Allah kuma kai ne zaka karshen kowa la ilaha illa ant ba abin bautar cancanta sai wannan manzala shine karshen abin da yake bada hici assalamu alaikum wasallam amin jalla to gashi nan mun ba ku kyauta sai ku haddace ku dinga karanta ma sanar su za su bada sadaka eh bai ji ba e to bayan wannan ba ya gwara wani to shi ke da mun ba ku sadaka fi zabili na tara daga cikin musu habban sallah a ta ya mulubi salami wata hariku sababa fita shi damanta sallama sallama ɓangaren dama da ɓangaren hagu a gane ko sannan kuma ta hariku sababa da motsa ɗan yatsa a tahiya malam usaimin ya ce akwai gunda ake motsa ɗan yatsa ba wai ba daga zaman ka tahiya za a motsa ɗan yatsa sai ka gama tahiyatu lillah zakiyatu lillah zuwa ƙarshe kai salatin manzo Allah to idan ka zo gabar addu'a to ana ake motsa ɗan yatsa anan ake motsawa Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr in kadin motsa Allahumma inni zalamtu nafsi wa la yaghfiru dhunuba illa anta kadin kadawa اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت gane ku وما انت علو به nan maka dinga mutu yace sai ka zo gabar addu'a sake motsa dan yatsa hankali a amma yanzu nan to wannan shine iya cikin mustahabai wanda manzon Allah ya tabbatar da su a cikin sa atyamun alal mashhur li hadisi Aisha radiyallahu anha daman ta sallama abu ne bayyanannen abu sananne a fili domin akwai hadisi na Aisha Allah ya kare dare take cewa kana yusallimu fi salati tasallimatan tilka a wajhihi manzo Allah lokacin yayi sallama dai a sallah sai fuskantar da ita gabansa sun mai milu ila shakila ayman qalila sannan kuma sai bangara ta bangaren dama kaɗan assalamu alaikum an gane ko ka sa gaba sannan kuma ka dan karkata dama wannan yayi amma kuma ba ita manzo Allah ya biya wani ba abinda maza lafiya yawan shi ne sallama bangaren dama da hukum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan maza la an kaɗau sallama sa ɗari to kashi casa'in irin wanda yake wannan an kata ala babin jawaz ya halatta duk wanda ya halatta sallama sa ɗari amma abinda maza la yafi yawan yi shi ne mai guda biyu an gane ko sai malik ke cewa tirmidhi wa ibn majah wa sawal hakim annahu tahriku sababa motsa dan yatsa a tahiya fil hadisi bin umar radiyallahu an hadisin abdullahi dan umar Allah ya kare da shi kale yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza jalasa fi salati idan ya zauna zaman zama cikin sallah zaman tahiya wada kaffu liyumna ala faqihi liyumna iya dora tafin hannunsa na dama akan cinyarsa na dama ana ganewa wa qabada asabi'ahu kulliha sai dunkule in yatsunsa gaba ɗayan su duka wa ashara bi usba'ihi sai yi nuni da sababa ita ce wannan manuniya Allah ce ta lil ibham wanda take biyo babban dan yatsa idan yayi haka ya dunkule to sai dauke ya cire wannan sai a sababa sai ya sa ta a gaba ya tsire ita ana fahimta shine yake cewa wa ashara sai ya nuni bi asbuhi lati taliba da dan yatsa su da yake biyo bayan babban dan yatsa wa wada'a kaffaqul yusra ala faqidihi yusra shi ma tafin annunsa na hagu sai dora shi akan cinye sa na hagu rawahu ahmad wa muslim wa nasa'i imam ahmad da imam muslim da imam nasa'i duka sun fito yana ana fahimta zaka dunkule su duka sannan sai ka fito da wannan manuniya sai ta nuni ita ko ka tsaye da ita can haka har ka ce assalamu alaikum da kima yayi ko an ka zo gabar addu'a ka dinga motsawa kamar yadda rabata shi ma yayi a fahimci wannan wallahu ta'ala wannan shine karshen musahabatun sa gaba ta gaba a littafin makaruhati sala abubuwan da aka kyamatar da ayi su a sallah ba a so ba su kai matsayin sallan ta ɓaci ba amma ba a so suna tauye ma lada kuma suna sanadiyar zaman sanar da zama na haƙisa ba ta ci gaba ƙalar shekul rahimahullah malan allai masa rahama yake cewa waye karahul iltifatu fi salati an karhanta waiwaye a sallah waiwaye to makaruhi ne a sallah amma in waiwaye ma yayi sai iya iya zama haram an ce waiwayen da zai saka kaucewa alƙibla iya bata sallah tsabar waiwaiwaiye har ka kaucewa da kibla to sallar ta lalace amma dan waiwaye haka dan ji motsi ka dan duba ka dan yaka wannan makaruhi ne baya cikin abin da ba amma janna wa taghamidul ainain haka rinse idanuwa kana sallah shi ma makaruhi ne ba su ha ko kira yayi dai a rufe ido yanzu kira ta yi daɗe yana rufe doshi ɗan wani ya rufe talata ne zuwa a da haka yi saba mu idan ba wani rufe zuwa an gane ko a yawon rufe ido wannan sabo ne amma dai gaskiya rufe ido a sallah baka rufe ne gaskiya sai dai da larura ba a so mutum ya sabarwa kansa ana bayyana yawa ta ghamidul ainihin rufe idanu a sallah wal basmala da yin bismillah amma jaharatan ana yin bismillah bisa ruwayoyin da suka tabbatar da ana yi amma sirriya in ka kammala fatiha ka ce bismillah rahman ya karanta sura amma a koyi ba a bayyana ba bayyanawar makaruhi wa ta'awud fil farida da neman tsarin Allah na ta'awuziya a sallan farilla ka zo ka kabbara sallah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a fili ko iya ji wannan makruhi ana fahimta wa yajuzu fi nafila amma malici ya halatta kai ta'awuzin da basmara a nafila ya halatta amma a farilla makruhi wal wuqufu ala rijlin wahidatain da tsayuwa akan kafa daya ka kale kafar ka dai ka tsayo akan daya haka kawai don isa da mallaka da jin daɗi wannan ka aikata makaruhi a sallah amma imda illa an ya ya ya dulal qiyam sai dai in tsayuwa ta yi tsayi kana so ka ɗan huta ka ɗan ɗage wannan ka ajiye wannan to wannan ba matsala ba inda larurar daɗewa ko kafar ka irin dilan ya dila ya kama ta kana so idan saki ka ɗan ɗage ɗaya ka sa ya ɗaya wannan ba matsala ba larura ce amma in ba wannan ba ba a yadda ba a mene ce waƙtirani rijilai da da haɗe ƙafa haɗe su a buɗe kana sallah shi ma ba a su waje al dirhamin aw ghairihi fi fam ka sanya wani abu na dirhami ko abin da ya kama da dirhami a baki a ce kana sallah da wani abu a bakinka kana jijjuya shi ko kana ce ko kana tsotsa shi ma makaruhi wa kazalika kullama yuwaswisu fi fi jaybihi hakanan duk abin da zai sama wasu wasu cikin aljihunka shi ma kanka ma fara sallah da shi kamar ka bar waya a buɗe ka dinga kiran ka kwana ma message kana ji wani abu ya faɗo duk dai ya ɗauke ma hankali da ke da wani ke kusa da kai duka dame shi wannan ba daidai bane akwai wani magabaci ko da ke ba ma daɗe yayi ba ni ma na riski da rayuwarsa shi in zai taho masallaci baya baya tahowa da kuɗi a iya da kuɗi zai taho sallah sai ya ajiye kuɗin a can inda ya baro an gane mu idan kare yi ruku'i kudin ya faɗo kuma hankalin sai da kuma ko kuma iya zaman ta iya yaji tijin kudin a aljihunsa sai labari in ya taho masallaci ko ya taho ke duk wani abin da zai ɗauke ma hankali a sallah ta kar ka matso da shi lokacin da kake sallah ka nisan da shi da ko menene shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya sallar nafila a ɗakin na Aisha tunanin aisha ta sai wa ɗakin ta ado da wani santara kamar labule haka sai ta je sai tingun da maza Allah yake kallo yake sallah sai ta sa adama sai yake cewa wancan ado ki cire shi da ruwa domin iya bujiro min ina sallah iya bujiro min cire shi ka fahimta haka nan kuma akwai wani abi jaham ya taba manzo ya taba bawa manzo Allah kyautar jabba ko alkyabba ne aiki da maza Allah ya sa ya zo yi sallah sai ga haka dai tana dan bujiro masa iya sallah iya zuwa su yi da ita ba da ita yace ku ce masa ya sauko mun wata ba irin wannan ba wannan dai na bari saka ce me dalili sai ce mata za da yuqru ni sallah tana bujiro mun sallah amma yanzu kai maka sakuri ga har batsayi da ja da kore da bulu da fari da baki duk kayi ado amma yanzu ko ka ɗaura wani abu ko ka sa wani maballin ko wani abu dai haka dai ado ba haramun bane a sana abinda ake so amma kare dauke ma hankali kar adan ya shagaltar da kai game da ibada amma inda dukkan wani abu da zai dauke ma hankali a cikin sallah to makaruhi ne kai sallah da shi ba su sai ka je kayan ka a gefe idan kai sallah kuma ka je ka je ta amuli da kai an gane wannan a fi fammihi au kumihi da famu da kumu duk ɗaya ne baki yake au ala zahari ko ka ɗora wani abu a kanka wata fikiru fi umurin duniya yawan tunani cikin al'amuran duniya shi ma makaro ne a sallah amma alaga tamaran da ka zo yanzu nan kai makon kai lamarar yi ballawa sai a hankali tunani to yanzu ta kai ta kama ba wani lokacin a yanzu fa liman zai rabu kano har ma ma kowa ya kasa ganda wala ina son akwai gun da ake cewa liman ko raka biyu ne yayi sallama shikenan kowa ma ya da an gama sallah sai ce wata mata ta aiko daga gida ce a raka biyu ba kai ba to malai isa ma ya ce a masallaci su ma abin yamma a wajen aiki raye ba dabin nan ba misalin ba gaya abu suke a bayyane karanta su ma mun suka ce amin wallahi irin wannan baya da safuwa da wahala da wahala a yi sallan nan guda biyar daga asuba zuwa isha ba a samu kuma wallahi tunanin tunanin ne wallahi ba mutane suna cin wani da ba mai tsananin tsananin yayi yawa shekaran jejiya ko wani bawan Allah nan kusan tashin dukunan gidan man dan barna da nan ya je gidan man fa da motar zai sha mai ya je an zuba mai mai aka mai lissafi lita kaza kaza a ce ya sa hannu zai ɗauko ita ma a jihun sai bayar abin da kudin wala haifin sandare wuta fid da shi aka yi mota ma aka tura ta wallahi yau a take da kansa ya ji zuciyarsa ta buga ya mutu irin wannan ba sa da sa wani ya je karɓar bashi ba bashi ba ya kawo ya zo gefen shafon ya zauna shi ma ya mutu abubuwan sun yi yawa sai dai kawai neman sauƙi daga Allah ana fahimta ta yawan tunani a tafakkur fi umurin duniya yawan tunani cikin al'amuran duniya shi ma abu ne wanda yake zama abin da ba a so a cikin sa wa kullama yashghiluhu an al-khushu' fi salah haka nan duk abin da zai shagaltar da kai game da khushu'i nutsuwar zuciya al-khushu' shine nutsuwar zuciya at-tumanina kuma nutsuwa ta gabbai to duk abin da zai hana zuciyarka ta nutsu to karka zo kusa da yi kana sallah ka aje shi a yi domin sallah ana son nutsuwar zuciya da gangar jiki gaba daya yasa Allah ne fara yabon masallata a suratul mu'minun sai ce alladheena hum fi salatihim khashi'un bayan ya ce kada aflaha almu'minun hakika masu imani sun samu babbar sai da ce suri masu kushuya cikin sa suna samun nutsuwa suna sallah ka sallar su ba wani abin da zai shagaltar da su game da sallar su to wannan yabo ne daga Allah to akwai abubuwan da suke sabbaba ma rashin kushuya kake nesa da su an fahimta da abu wani tunani wani waye duk inda ka san zai dauke ma hankali kana sallah to karamu da shi kawai dan wannan mintunan da yake da kana gaban Allah subhanahu wataala ana ganewa albayan yani anna al-iltifat fi salati cewa waiwaye a sallah wa taghamidul aynayn da rinsi idanuwa ila akiri ma qala har zuwa karshen abin da malam ya faɗa hiya mimma yukrahu fiha suna cin abin da aka kyamata a yi zuwa cikin sallah wa shawahiduha ma yali ko wa shawahiduha hiya ga dalilai nan da suke tabbatar da wancan abubuwan duka sun zama to abin laifi aikata cikin sallah al-iltifatu bir ra's wal basf waiwaye da kai ini ar-ra's ko waiwaye da ido idan kai waiwaya ko kanka ya juya wa taghamid da rinzi idanuwa لقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها حديثي نما الله صلى الله عليه وسلم لوكتين السيدة عائشة الله يقاري داري تتنبيش أن الالتفات في صلاة كما الله مي hukuncin waige da waiwaye a cikin sallah fa qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi cewa huwa ittilasun yaktalisuhu shaytan fi salati al-amin salati al-abd wata zungura ce daga cikin zungurin shedan da yake wa bawa a cikin sallarsa duk mutumin da yake wayoyi a sallar shedan da yake zungurinsa ana fahimta iya so ya haramta masa wani bangare na ladansa a cikin sallar kenan bukhari wa imamun nasa'i wa abu dawud wa ibn majah wal basmala wat ta'awuz fil farida da fadin a'udhu billah da bismillah a cikin sallar farilla jaharatan ana ji لحديث انس بن مالك رضي الله عنه حديث انس بن مالك الله يقاري ده شي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان da Anas kaji dadin ka Anas ya ce duk bayan manyan mutanen yayi sallah a bayan su yace nayi sallah a bayan manzon sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan sai na Abubakar nayi sallah a bayan sai na Umar nayi sallah a bayan sai na Usman duk sun mun limanci na bin sallah amma ya ce falam asma ahadan minhu ya ƙara bismillahir rahmanir rahim ya ce tun daga shugaban alitta har zuwa wannan sabon da ya jiro ya ce ban taɓa jin wani ya karanta bismillahir rahmanir rahim ba a fili a sallah ban taɓa jin kaka da sunna ce da su za su tabbatar da ita amma fahimta to kaga wannan yin bismillah a bayyane to makaruhi ne abin da ba a so رواه مسلم وأحمد وهو مرترب مسالك الدلالة والكراهة هي مشهور المذهب a kyamatar abin da kuma ba shi matsayin laifi a shari'ance shine abin da ya tabbata a maganganu mafiya shahara a cikin wannan mazhabobin wa qala ibn abdul bar malam ibn abdul bar yake cewa ɗaya daga cikin malaman malikiya yace huwa tasilu madhhabu malikin wannan shine irin ka'ida da abin da mazhabatai Imam Malik suke tafi a kansa yin bismillah a sallah a fili to makaruhi wa ashabihi da dukkan almajiran Imam Malik sun tafi akan wannan wa an Malik aidan fil mabsuti fil fardi a cikin wani littafin sa mabsut da kuma al-fard duk ya fada wa an ibn salama wa an ibn maslama daga ibn maslama annal basmala manduba cewa ita bismillah tana daukan matsayin abin da ake so ne mandu ana ganewa tana daukan wannan matsayin amma kufiya kai ta a boye ba a fili ba dukkan malamai sun ittifaqi yin ta a bayyana kuskure amma an kai ta a boye ko kasaranta akwai hadisi ma na sayyidina aliyu radiyallahu anhu da aka ce ya rawaito yin bismillah a sallah amma a boye ana fahimta to dai wannan shine wa an ibn nafi'a wujubuha kuma ibn nafi ya ce bismillah ma wajibi ce amma aboye ba abili ba bina'an ala annaha aya min al-fatiha wa an su kuma da suka tafi matsayin wajibi sun dau bismillah sun bata matsayin aya daga cikin ayoyin suratul fatiha wannan kuma dama malamin ulumul qur'an sun kai sun kawo amma gaskiyar magana magana mafi shahara a ilmance shine bismillah ba ayan fatiha ita bismillah mabuɗi ne da kowace sura Qur'ani amma ba aya bace mai zaman kanta cikin Qur'ani ana fahimta wannan shine magana raji'a amma akwai wa'ansu wanda suka daucewa bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha amma gaskiya hujjar su ba ta da ƙarfi in ka ce bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha an yi taslimu lijadali an yadda an sallama to bakara ali imran nisa ma'ida har zuwa suratul nas ai kowace akwai bismillah sa duka kenan kowace sura bismillah aya ce a cikin sura ba wanda ya fita da wannan magana ba ku ana fahimtar wannan saboda ka magana ce bismillah mabudin kowace sura ce a qur'ani akwai suratul tauba ita ce ba bismillah ko na da akwai suratul tauba ita ce ba bismillah kuma haka manzo Allah ya karanta har ma wani malami yake ce ya ishe ka hujjar dalili kai manzo Allah bai karanta ba da bismillah ba shikenan ka huta ba shine tanziha tanzili ha bi sayf lasta mubasmala kamar yadda malami shahidi ya bada cewa ita an saukar da ita da lokacin yaki yasa ba a sa mata bismillah ta kuma bismillah tana nuni da rahama da jinkai a fahimta bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-muslimin fasiru fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annahu ghayru mubghidin lillahi wa ta'ala mubghidil kafirin haka aka ce wannan gine dalilin da yasa ba a fada bismillah amma malamai ko masu tahawuki da masu bibiya sun ce ita ma akwai bismillah ta Qur'ani akwai ta can cikin suratul qasas da Allah yake ma suratul naml ya ba suratul naml da Allah yake magana game da annabi Sulaiman inna wa Sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim sai su wani ita ce bismillah ta amma na istinbadi ne shi ba yawa istinbadi ne eh wani bangare daga cikin aya aya ne zo zai hasa bismillahir rahmanir rahim eh to ga gani ga gani Allah ya ci hal wannan dai shi sai malaki cewa da wa'an sun dau fatiha kai sun dau bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha wa huwa mazhabu shafi'i wanda dai ce mazhabar ta imamu shafi'i haka suka wa an nu'ay bin mutmir qala sallaitu wara abi hurairah radiyallahu anhu yace yayi sallah a bayan sai na abu hurairah Allah ya kare da shi fa qara bismillahir rahmanir rahim sai karanta bismillahir rahmanir rahim sun makara a bikumil ƙura'an sannan sai karanta fatiha hatta iza balaga wadda boli hasidi ji gabar wadda boli ƙala amin sai maka ce amin waye ƙulu iza kama waye ƙulu yake cewa iza kama bainar jilusi iya bainar jilusi ko? iza kama minar jilusi waye ƙulu iya fada iza kama minar jilusi idan ya ɗago daga zama iya cewa Allahu Akbar sun mai kulu iza sallama sannan iya faɗa lokacin da yi zaman sallama kafin ya ce assalamu alaikum in ya zauna zai ce Allahu akbar har ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi inni la ashba'akum salata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ina muku rantsuwa ina kamanta muku irin sallar da nayi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an-nasa'i wa ibn qudaima wa rawahu al-bukhari ta'liqan wannan shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu amma duk da haka malamai sun ce a ba a sallama masa ba ko kuma yayi bismillah ne kufiya ina abinda malamai masa suka fi rinjaya ba yayi bismillah amma shi sahabin yaji kafin ya fara fatiha halal ne ma a sallar da ake koyi karatu ka bayyana aya ɗaya ko aya biyu halal ne dan bayyana wanda ya sai ji bismillah rahman rahim amma ba jaharata ne ba wani shine abin da malamai masu shirki suka faɗa ga wani mutane fahimtu wa an ibn wa an abi wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah ya kare da shi قال يكيش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتين الله يكيش صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إهدى آياتها رواه الطبراني وصوب وفقه cewa idan zaka karanta Fatiha ka karanta bismillahir rahmanir rahim domin ɗaya ce daga cikin ayoyinta wannan hadisi darul qutni wa sawaba waqahu ya inganta waƙafin hadisin hadisin mawqufi ne in aka ce hadisi mawqufi kuma ya tsaya kan sahabi ba a jingina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta malamai sun ce wannan fatawan a bakwai da ce ba hadisin manzon Allah dama aka ce mawqufi shine abin da sahabi ya faɗa marfu'i shine abin da manzon Allah ya faɗa maqtu'i shine abin da tabi'i ya faɗa an fahimta a wa min al-waqf alƙira'a fil jihariya kalfal imam karatu a bayyane a bayan liman wal itiyanu bil basmala fil fatiha da zuwa da bismillah a cikin fatiha annafarawi wannan akwai wani malami annafarawi shi ma ya bada fatawa game da irin wannan yace ana yin bismillah a bayan liman amma a sallar da yake bayyana amalu kufu ala rijlil wahid amma tsayuwa kan kafa daya a cikin sallah ila akhir zuwa karshe ma qala min al makruhat har zuwa karshen abin da malai zai yi cikin makruhi a sallah fali qawlihi alaihi salatu wassalam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna fi salati la shughlan a cikin sallah akwai al'amuran da ya isa ya shagaltar da kai ba sai kai wani abu ba yasa kowace gaba a sallah akwai abin da aka ce kai ba gunda ake yin shiru shine inna fi salati la shughla sallah aikin sallah ma kadai ya isa ya shigaltar da ba ma sai kai wani abu a waje ba ka samu ka kammala dokan da aka baka a cikin sallah ne muttafaqun alai ai inna fi salati la shughlan ala kulli shay siwaha cewa sallah tana da ta shagaltar da kai akan kowane abu dukkan wani abu idan ba aikin sallah ne ba zahiran aw batinan abin nan a fili ake yin zakuwa akwai wa kauli alaihi salatu wassalam manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam uskunu fi sala ku samu nutsuwa idan kuna sallah zuciyar ku ta nutsu haka nan gangan jikin ku yanzu ina mana uskunu fi sala ku samu nutsuwa idan kuna sallah ibnu majah wa qala sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina abubakar Allah ya kare da shi yace shi na ra'a ummu ruman lokacin da ya ga matarsa mai suna Ummu Ruman ta tamayyalu fi salati tana sallah amma tana dan kiyaban nan rangaji haka tana dan kadawa matar ce take sallah sai ga tana wannan motsawar ta dan kada nan ta kada nan tana sallah sai yake cewa da ita sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kule na cewa idza qama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tahi zai yi sallah faliyaskun a ƙarafu gefansa ko gaɓoɓinsa su samu nutsuwa wala ya tamayyal tamayyal yahu kada dinga karkata ko iya motsi a sallah irin motsin yahudawa wasu yahudawa suna sallah suna juyi suna waige fa inna sukun al-atraf domin nutsuwar gabbai min tamami sala iya cikin cika da kamala ta salar bawa mulhaqul ihya ulumuddin da ghazali wannan magana ya cira tunta a wancan littafi na imamu al-ghazali abu hamid Allah ya masa rahama wa qawlihi alaihi salatu wassalam fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama li sayyida aisha radiyallahu anha ga matarsa uwar mu'mini sai na aisha Allah ta'ala ya kare da ita kina sa'altu an tafati fi sala lokacin da ta tambaye shi game da waiwaye a sallah sai ce hu ibtilasun yabtalisuhu shaytan min salati al-abd shi waiwaye a sallah kamar wani zunguri da shi ne yake wa bawa cikin sallarsa rawahu al-bukhari wa qawlihi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li rajul alladhi ra'ahu yab'at bi lihiyati mazala ya goni bawon Allah iya wasa da gemunsa a sallah iya tafi wasa da gemunsa wa huwa fi salati iya cikin sallah sai manzo Allah ya ce laukashiya kalbaka la khashiyat jawarihuka yace da dai zuciyarka ta nutsu to daga fanka sun nutsu a sai idan kaga mutum iya waye iya soke soke a sallah ya zuciyar ta bata nutsu ba idan zuciyar ta nutsu to gaban dole su nutsu me hikima game da wannan ita zuciya ita ce shugaba a jikinka kowace gaba da zuciyar da shugabanta idan zuciyar ta bi to dole sauran su bije amma idan zuciyar ta karkace to dole sauran gaban su masu karkace amma yadda zuciya ita ce shugaba jagora a dukkan wata gaba ta jikin da ya samu za'ala ce in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci haka manzo Allah ya ce wannan matsayin gare ta da zuciyar ta yadda sallah take ido dole ya yi ce mata da'a kunne dole ya yi ce mata da'a akwai ɗaya daga cikin shu'ara na da ko ibnu qais ne ko wanne ne ko majnun laila ne ɗaya daga cikin su ne a ba ibnu qais ne da shi ne musulunci ba kafirin sai an ce mawaki ne amma musulmi ne mawakin iya begen abar begen sa haka wani bawan Allah iya sallah sai iya begen abar da gaske ya wuce ta gabansa iya sallah da ya wuce ta gabansa bayan kan masalar suke ci agawa da ya aka haka ina sallah ka zo ka wuce ta gabana wani ai laifi ne baka san matsayin wannan sai ce wallahi lokacin da na wuce ta gaba ka wallahi ban gani ba da mun zuciyata ta shagaltu da wanda nake biyanta ya ce kai kuma sallah kake har gani na wuce ta gabanka a ganin ya ce wallahi kai ma da ka shagaltu da tsallar kamar yadda ne shagaltu da abar gina wallahi ba za gani ba kuma gaskiya ne ba za gani ba ya ce tsabar begenta ne ya sa wallahi na wuce daga banga bangan ka to amma kai ya aka yi kana tsallar a gani saboda ka idan zuciya ta nutsu ya yan uwa to dole su nutsu haka ka ka'ida take zuciya matsayin shugaba ce a cikinka yasa yanzu wahala da muke shan shugabannin namu da suka kanta abu da suke shi yasa muke shan wahala amma da shugabannin mu za su tsaya akan adalci to da wahala tun za ka rike ta maka rasa komai zai dawo a dinga samun sauƙi a rayuwa sai ka kaddara yadda zuciya ba ta nutsu ba ido ya yi waiwaye hannu ya sosa kai ya ɗaga to haka mu ma mabiya muke wa shugabanni ya saka ji wanda yayi zaki wanda yayi asha wanda ya ce tawayi wanda ya ce duk dai abin ya shirya su ma kan sun sabu da ke mutane rahin tsayi wasu akan sai ya zaɗi wani abuwan su ba ne maza la ke tada a ce zuciyarka ta nutsu wallahi da sauran gabanka sun nutsu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi li sayyidina jibril alaihi salam manzala ke faɗa wa sayyidina jibril malaika jibril ke alayhi salam kina sa'alahu alil ihsani manzo Allah ya tambayi ko malaika jibril ya tambayi manzo Allah game da ihsani qala sai ce da shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu shine ka bauta wa Allah kamar kana gani sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-bukhari har in Allah kai baka gani shi ya kallon duk lokacin da kake sallah ka sani Allah iya kallonka ya sake faɗa wa annabi Musa da annabi Harun yake cewa fa innani ma'akum asma'u wa ku tafi zuwa ga fir'auna ku kira shi zuwa ga tauhidi ni asma'u wa ina jin ku ina ganin an fahimta Allah iya ganin ka iya jin ka yasa karka tsaya kai a maji a cikin sallah duk abin da kai a gaban Allah tabbatar da cewa Allah iya kallon ka wa hadisu Jabir radiyallahu anhu qala hadisin Jabir Allah ya kare da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama ar-rajul ila salati idan bawa ya tahi zai yi sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhi sai Allah ya fuskanci da fuskantar wasu shi ma Allah sai ya fuskanci ka kana cewa Allahu akbar shi ma Allah sai ya fuskanto ka idan tafata amma idan kai waiwaye kana sallah ka waiga ka kaucewa alqibla qala ya ibn adam ila man talab ila man taltafitu sai Allah ce ya kai adam wa kawai wayawa me kake kallo kuma ina kawai waya ila huwa khairul laka minni har akwai abin da yafi ni alkhairi a gunka har akwai abin da za ka kalla da yafi ni alkhairi Allah zai ke faɗa ba akbil ilayya juyo ka kalle ni fa izal tafatta saniya idan ya sake waige na biyu qala mithla zalik sai Allah ya faɗa masa kutankucin abu da farko fa'iza na tabbatar thalisa idan ya sake waje na uku a cikin sallah sarrafa Allah tabaraka wa ta'ala wajawan sai Allah ya juyar da fuskantar sa daga shi sai Allah ya rabu da kai li'annahu amila ma yunafi al-khushu' domin iya aikata aikin da yake kore nutsuwa a sallah waige da waiwaye suna kore nutsuwa a sallah to idan kai na ɗaya Allah zai ma afuwa idan kai na biyu Allah zai ma afuwa amma kai na uku sai Allah sai rabu da kai rawahu al-bazar imam al-bazar ya fito da wannan hadisi to mun zo bakin gaba kuma insha Allah lokaci yayi anan zamu samu matsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu da shi abinda ne kuskure ko tutuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yafe ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kumbinta a na sani ba amma sai da yace ba sai Allah ya zama da shi na'am assalamu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah mala Allah ya saka mu alheri amin to a dai cikin mu nan wata kila akwai aljanna to mun mani tambaya ta shafa aljanna da tambaya na magana cewa wai wani mutum ne zo ya haura a kaya kuma har saka da yaya